الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah sarki ya dawo da mu darasin mu na tafsiri da insha Allah za mu tashi ne kan aya ta 75 a cikin suratul baqara muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu tawfiki na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أفتقولون أن يؤمنوا لهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحسبونه من بعد ما عقلوه ثم يحرمونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يفعلون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ليقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما
Malam ya ce, wa ba da an da al-Yahuda ilal Islam, bayan Allah maɗaukakin sarki ya kira Yahudawa zuwa ga Musulunci ta sigogi daban-daban, wa zakarahun bi kulli ma fihi taltifun li qulubihim li yu'minu. kuma ya tunatar da su da dukkan wani abu da zai tausasa ya lausasa zukatansu don su yi imani ya tuna musu abin da aka yi wa kakanninsu na ni'imomi da kuma laifukan da kakannin suka yi masu yawa aka yi musu afuwa da an soma da an halakar da su zuriya ta su ma gaba ɗaya ta ɓace ta salwance duk ba a yi wannan ba an tana musu da wannan domin su musulunta su yi imani fa'abau amma duk da haka suka ƙi saboda butulci to in tafi ta siyaku ilal mu'mini to sai jerin bayanin jerin gwanin bayanin sai ya waiwaya waiga zuwa ga muminai sai aka dawo kan muminai مبينا أن اليهود لن يؤمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم yana bayanin cewa yahudawa dai waɗannan masu tsananin butulci irin waɗannan to ba za su yi imani da abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba saboda cututtuka manya ko munana da suke tare da su son duniya girman kai hasada to waɗannan abubuwan sun sa mafi yawansu ba za su yi imani ba wa sababu zalika da kuma bayanin dalilin haka ɗin faƙala to shi ne Allah ta'ala ya ce afata ma'una an yi ominu da ku shin kuna tsammani ne kuna kwaɗayi ne kuna tsammani ya koma mai ko musulmai an yi ominu da ku cewa su yahudawa ne su ba da gaskiya da addinin ku addinin musulunci kuna tsammani cewa za su ba da gaskiya da musulunci su yahudawa waƙar kana fariƙon minhum alhali wata jama'a daga cikinsu sun kasance alhali wata jama'a daga cikinsu sun kasance ai a habaruhun wato malamansu jam'u habrin wato malamansu sun kasance yasma'una kalaman lahi suna jin maganar Allah fitaurati abinda Allah ya faɗa a cikin attaura sun karanta kuma suna ji ana karantawa amma saboda tsoron rashin tsoron Allah saboda rashin tsoron Allah su mai harrifonahu sannan suke juya abinda attaura take karantarwar mugayyiruna suna jirkita karantarwar attaura min badi ma aqaluhu bayan sun fahimci abinda ake nufi da karatun da karantarwar abinda a taura din ke nufi sun fahimta sun gane amma rashin tsoron Allah da bin son zuciya sai yasa suke canzawa su bi abinda ransu yake so wahum ya'lamuna alhali suna sane annahum muftarun cewa ƙarya suke yi ƙirƙira suke yi to wanda ya zama ƙiri da zahiri yana ji yana gani ga abin da littafin Allah ya ce kai tsaye ya karanta an karantar da shi la'alla ma ya karantar da wasu ma kafin son zuciyar ya taso masa amma daga baya ya zo ya ce a'a ba haka ba ne ya juya abin ya yi tawi ne to wannan ai kaga ba mutum ne mai gaskiya ba saboda haka idan bin addinin musulunci yanzu zai ci karo da wani sa ransa ai ba zai yi ba wanda yayi ganganci ko yake gangancin karkatar da karantarwar littafin Allah littafinsa da yake gadara da shi matakar dai sa rai ya bijiro matakar dai yana da wani abu da yake so a cikin karkatarwar to zai yi ba ruwansa da fushin Allah da zai yi da a kansa ba ruwansa da cin amanar ilimi da addini to ai wannan in ya ga cewa musuluntarsa za ta sa ya rabu da wani amfanin ai ba zai yi ba ko ba haka ba ne ba zai yi ba to kuma kamar da muka sha nanatawa su zaton da suka yi kuma nazarin da suka yi shine cewa in sun shiga harkan nan ta manzan Allah su da wato musulunci duk da cewa sun karanta ɗin kuma sun san cewa wajibi ne su bi a annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne su musulunta in ba su musulunta ba to shikenan sun faɗi kuma sun halaka sun san wannan to amma duk da haka sai suka ga har in sun bi shi za su rasa jagoranci a cikin addini da da suke a kai ko suke da shi sakamakon wannan kuma suke amfana da abubuwa da yawa na duniya wanda Allah ta'ala ya kira shi da samanan qalilan ya aibanta da cewa ishtaru bi ayati llahi samanan qalila sun musayi a ayoyin Allah da wani amfani dan kadan na duniya to tunanin su cewa za su rasa wannan yasa sun kibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shi yasa wato tunda suna tunanin in ba su in sun bi shi za su rasa to kaga wannan san ran ya zo kenan to abin da yasa dama can suke karkatar da karantar a taura to shine kuma yanzu yasa za su ainihin kibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ki musulunta ga hasada cewa ai ba a jinsinsu ba a ƙabilarsu yake ba a cikin jinsinsu yake ba to duk wa'in abubuwan sai suka haɗu suka sa ba sa son gaskiya kuma suka ƙi musulunta ai latar ma'ufi imanihim kada ku yi tsammani za su musulunta za su yi imani falahum sabiqatun fil kufr suna da kaddara da ta rigaya akan su da ta hausu akan kafirci da yawan su Allah ya kaddara musu kafirci tun azal saboda haka haka za su yi ta tafiya ga gaskiyar amma sai dai su take ta su bi ta kai su bi san ransu Allah ka kiyaye mu daga wannan akwai wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce da ashabu sunan sun rawaito wasu daga cikin su kamar Tirmidhi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ra'aita shuhan muda'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'saratan wa ijaba kulli dhi ra'in bi ra'yihi fa alayka bi khassati nafsika wa da'anka amra al'am idan kaga shuhan haɗamar dukiya da ake yawa biyayya mutane sun sami kansu a cikin mummunar haɗama mummunan kwaɗayi na san duniya sannan hawan mutaba'an bin son rai abinda rai yake so a cikin addini a cikin rayuwa ga gaskiya ƙiriƙe a masu abarta wa duniyar musaratan da kuma duniya da aka fifita ta ta kowane hali akan kama a zama wani abu a duniya wai jaba kulle zai ra'ayin da ra'ayi kuma kowane mutum ra'ayinsa kawai ke burge shi in ya ja ya tsaya in ya ja ya tsaya kan wani ra'ayi shi kenan kai ka ce nan Allah ya tsaye da shi duk yadda za a yi da shi ba zai gusa ba ce to wannan abubuwan duk soyayyen zuciya za su zo can gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in ka ga wannan fa alayka bi khasati nafsika to kai ta abin da yake banci kanka kai kokarin tserar da kanka wanda aka anka amral amma eh ka rabu da sha'anin gama garin mutane abin da kawai zaka yi ko zaka shine ka fadakar ka kwadaitar ka isar da sako in kai wannan kayan ke uzuri ka sauke nauyi daga nan kuma sai dai kai ta kanka don in ka saurari mutane a irin wannan hali kace sai sun daidaita kai ma ka daidaita ku tafiya a tafi tare a tsira tare to ba su tafiyar ba saboda haka sai dai ka yi ƙoƙari da kai da ire-iren ka waɗanda kuke ‘yan tsiraru waɗanda za a samu na kirki ku yi tafiyar amma mafi yawan mutane faɗamar dukiya san rai abin nan duniya da ake so yawa kowa yana jin iliminsa ko wayewarsa ko abin nan fahimtarsa ta gamsar da shi ba zai saurari ɗan uwansa ba wannan ba zai bari a yi tafiya ta girma da arziki ainihin tafiya a tafi tare a tsira tare ba ya ce saboda haka yi ƙoƙari ka nema kanka mafita amma malamai suka ce wanda duk ba yana nufin wai za a daina wa'azi a daina kira a daina faɗakarwa ba a za a yi wannan kamar faɗin Allah ne ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla izhata daytum wannan ma ba yana nufin wai ku yi ta kanku kar ku rabu da kowa ba za a yi umarni za a yi hani za a yi komai amma dai ba za ka saurari mutane cewa sai sun gyaru kai ma ka gyaru ba ko da ke dama asali haka abin yake za a isar da saƙo amma fa mafi yawan mutane ba za su saurari wannan saƙon ba saboda waɗannan cututtuka to irin ciwo mai tsanani kenan cututtuka masu tsanani da suka samu banu isra'ila tun da daɗewa suka kange su a barin musuluncin kenan kuma su ne suka zo a yau suka kange akasarin musulmi a barin ko da yawa cikin musulmi a barin istiqama tsayuwa kyakkyawar tsayuwa a cikin ainihin addini Allah ka shirya da mu Allah ta'ala ya ce wa iza laqu wa iza laqu allazina amanu idan suka gamu da masu imani ai munafiqul yahud idan munafikan yahudawa sun gamu da mu'minai musulmai su ma akwai waɗanda suke yawo da hankali suna yaudaran mutane kamar yadda wasu da suke da'awar musulunci suke yi munafikai ƙalu sai su ce amanna mun ba da gaskiya ai arafna bi anna muhammadan nabiyyu wa huwa al-mubashsharu bihi fi kitabina ai mun yadda mun ba da gaskiya mun san cewa muhammad annabi muhammad annabi ne shine ma wanda aka albishir da shi a cikin littafin in sun zo wurin musulmai a fagen hira wajen wato burge jama'a wajen neman wato salon iya zama da jama'a ka san haka ake yi ai kowa kai ka je ka san yadda za ka lallaba kowa kai ku zauna lafiya amma dai ai wai iya iya iya tafi da jama'a ne haka wa iza khala ba'dhum ila ba'din to amma idan sashen su sun keɓanta da sashi sun koma gefe ƙalu to sai wasu su ce ai albadu sakituna wato sashen yahudawan su da basu furta irin wannan magana ba su basu ce ai mun san annabi muhammadu annabi ne ba mun san cewa shine wanda aka yi albishi da shi a littafinmu waɗanda basu furta irin wannan ɗin ba sai su faɗa sai su ce lillazina akbaru mu'minina bima fi tawrati minnati minnati nabi sallallahu alaihi wasallam to sai su faɗawa ‘yan uwansu munafaƙan waɗanda suka gaya wa musulmai abin da taura ta faɗa na albishir ko siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce musu hatu haddisu na hun bima fataha Allahu alaiku ya za a yi ko furta musu ko zantar musu ko gaya musu su mu'minan irin abin da Allah ya sanar da ku ai arrafakum fit tawrati minnati muhammadin abinda Allah ya sanar da ku cikin attaura na sifar annabi Muhammad me yasa za ku gaya musu ku kyale su mana kawai mu tafi akan cewa kawai ba shi bane eh kuma ba annabi bane me yasa za ku je kuna faɗa musu wato sun rabu biyu kenan akwai wanda kwata kwata ba sa fitowa su faɗi wannan magana su ce ai dama mun karanta mun san annabin Allah ne shi mun san wannan duk da cewa ba wai sun gaskata bane amma kamar suna son su wani gwaninta ne ko su zauna ko su samu zaman lafiya da ainihin musulmai a yadda suke tsammani to amma waɗanda ba su da ra'ayin a irin hakan in sun zauna tare da su sun samu labari cewa ai sun faɗa kuma sun ji sun faɗa don me kuwa za a ce in kun je wurin musulmai kun je wurin mutanen nan na muhammadu kuke gaya musu wai ai mun san cewa ai kun san cewa ai shi annabin Allah ne annabin gaske ne yasa kuke faɗa musu haka yasa kuke faɗa musu haka ai ba daidai bane li yuhajjukum bihi inda rabbikum domin su samu abinda zai kai ga eh abinda da ƙarshe zai jawo su yi jayayya da ku eh ai in kuna faɗa musu haka zai ba ku dama zai ba su dama in kuna gaya musu wannan to haka din zai ba su dama su musulman liyuhajjukum su yi jayayya da ku liyuhasimukum su yi jayayya da ku eh wallahi mu laysa yurura ai liya sayru khusama'akum yin haka zai jawo daga ƙarshe su zama abokan husumar zai jawo su su yi jayayya da ku inda rabbikum da wannan bayani da kuka yi a wurin ubangijinku fil akhirah alahira wa yuqimu alaykum al-hujjata fi tarki tibaihi ma ilmikum bi sukkihi kuma za su iya kafa muku hujja su ce ah to tunda ma a littattafanku a littafinku a taura kun gaya mana cewa Allah ya sifanta shi hatta sifarsa ta halitta kuma ya ambata cewa shine annabin ƙarshe shine mai littafin ƙarshe kuma wajibi ne kowa daga annabawa har kowa ma duk wanda ya riski zamaninsa sai dole ya yi imani da shi to kun faɗa mana wannan tune mai dalilin ku da ku za ku bi shi ba yanzu ai kun kama kanku ai za su iya gaya muku wannan tun a duniya ma kuma an je gaban Allah ma haka abin zai zama a to an je gaban Allah kan ko kun faɗa ko ba ku faɗa ba ai ƙarya ta ƙare nan kam a nan duniyar dai za a iya rurrufawa ko ba haka ba da sun tsaya ma a iya duniyar dai ijayayya ta duniya cewa in kuna faɗa musu wataran za su su gaya muku a to ku ne kuke gaya mana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon gaskiya ne to me yasa ba ku bi shi ba ai kun fadi kun bata to kar ku fada musu ku daina fada musu wannan dan kuna kama kanku da kanku kuna daure kanku da kanku afala taqiluna ku ba ku hankalta ne eh ba ku da hankali ne kuke irin wannan kuna tonawa kanku asiri da kanku ai ba daidai bane wannan to wai wannan shine hankali abu koyi din kar a bayyana kenan hankalin iri-iri ne Allah raba mu da hankali iri wannan nasu hankalin da suke ganin wai yana cikin a ɓoye gaskiya kuma wanda ma ke ƙoƙarin ya bayyana ta wai shi ne ake cewa bai da hankali ya ce ba za ku hankalta ba ku faɗaka Allah ta'ala ya ce awala ya alamuna shin ba su sani ba ne annallaha ya zama ya sirruna ma yi da nuna cewa Allah ya san abin da suke ɓoyewa da abin da suke bayyana da abin da suka ɓoye da duk abin da suka bayyana Allah yana sane kamar da ya san dukkan halittu abin da suke ɓoyewa da abin da suke bayyana saboda haka aida ya kamata tunda sun san duk yadda suka yi Allah ya san abin da suke ciki ya kamata su tsawatu su daina wannan to amma san rai ya makantar da zukatansu ba sa ganin komai a gabansu sai dai abin da suka saka a gaba na sa rai ɗin kuma abin ta kai ce abin mamaki shi ne wato halayyar ɗan adam ta sha ba haɗu kamar da Allah ta'ala ke faɗa zukata suka yi kamanceceniya dukkan wani mai sa rai ko a yau kuma har gobe har zuwa sanda lamarin wannan rayuwa zai cika haka abin ɗan adam yake in dai ya riga ya sifantu da sa rai to hakanan za ka gani gaskiya ta bayyana ya santa sarai tun ana sanar da shi har ya gamsu da sani la'alla har ya sanar da wani ma amma duk da haka in sa ran ya taso zagayen sa rai din sai ga yana ta kumbiya kumbiya kuma yana ta kokarin kakkaucewa ku duba jagororin bid'a ahlul bid'a wal ahwa waɗanda suka juyawa wato fahimtar magabata na kwarai a babin aƙida da mababin aiki suka girkiro ra'ayoyi daban-daban a cikin aƙida ko kuma ayyuka daban-daban na ainihin ibada yadda za ka ga cewa ga abu a bayyane sosai wanda da su suke faɗa Allah sun daɗe suna karantarwa amma sa rai ya bijiro sai kuma ka je an saro wani bayani wani an shiga wani fasali na daban kuma na tawili a ce wannan yau a ce wannan gobe wai abin da zai barrara ya ba da damar barin asalin wannan gaskiyar da aka sani to duka waɗannan abubuwan san rai shi ke jawowa kuma san rai dama yakan jingina ne da wasu manufofi ko ba haka ba san girma hubbin riyasa mutum yana son girma to shi kenan in ya ga ta dalilin bid'ar riko da bid'a jagorantar mutane a cikin bid'ar shi zai ba shi girma to duk yadda za a yi kawai sai ya kare wannan sharafin wannan tudun da ya hau shi kenan sai ya fatattake ko kuma ya fatali da gaskiyar da ya sani kaga sai ya bi hanyar waɗannan mutanen da Allah ya fushi da su haka nan wanda neman abin duniya yake yi ido a rufe babu ruwansa da ainihin shari'a ko istiqama ya za a samu abin duniya shikenan to shi ma zai yi wannan haka nan idan akwai wata kiyayya mai tsanani tsakaninsa da waɗansu mutane na kirki da suke da istiqama babu jituwa dalilin wannan ma sai kaga ya bar gaskiyar ya zo yana ta yaƙar gaskiyar da masu ita don kawai ya huce haushinsa ya biya bukatarsa ta ainihin adawar kamar yadda su waɗannan yahudan suka wannan misalai ne waɗanda kullum muna rayuwa a cikinsu amma ba haka ba waɗansu bidiyo'in yadda ake ƙanƙame su a riƙe su wato a yi riƙo da su abin zai baka mamaki don ba su ma yi kama da ainihin addini ba wasu abubuwan da yawa ba su kama da addini ba amma san rai kawai zai sa a ci gaba da yinsu a shigo da su cikin addini amma ba sai kama da addinin ba kuma a tsaya haikan cewa addinin ne to shi wanda duk kuma wanda ya haka a can cikin birnin zuciyarsa ya san cewa ba shi da gaskiyar domin yana da ilimi yana da sani ya san wannan amma kuma dai haka zai ta yaudarar kansa da rinjayen shaidan ana ta tafiya a haka in ba a yi sa'a ba har anin a afka cikin ramin kabari kaga shikenan damar tuba da gyarawa duk sun kure to Allah ka tsare mu daga wato alfitanul mudilla fitintinu masu batarwa domin ko Allah ya san abinda mutane suke koyewa daga manufofi da kuma abinda suke bayyana mutum ya koye mummunar manufa sannan ya bayyana kyakkyawar manufa Allah ya san me yake nufi shi yasa ai a baya aka fallasa munafikai ko da suka zuka ce sun yi imani da Allah da ranar lahira alhali ba da gaske suke ba aka fayyace yadda suke a wurare da yawa mana alkur'ani mai girma aka yi kashedi ga musulmai don su kiyaye to haka su ma waɗannan yahudawan abin da suke yi kenan to duka Allah ya yi ihada ya kewaye ainihin da sanin abin da suke yi wa minhum sannan daga cikin su yahudawan ummiyun akwai waɗansu jahilai marasa karatu awam gama garin mutane su ba malamai ba ne ba su yi karatu ba wancan taharifi in ka ji karkatar da ainihin aya karkatar da ilimi ai malami ne ko yawa dama waɗanda suka fi ɓata addini fiye da kowa ma babu kamar malaman don jahili shi kaɗai in ba ya kwaikwayi salo ba ya koya daga masani ba zai wuya ya iya yin wani to amma su malaman su ne suke fara yi to in gama garin su ma sun ga irin abin da su malaman suka samu ko suke samu a duniyance tunda duk sun yi tarayya a cikin son rai to su ma sai su ga menene za su yi to shi ne ya ce wa daga cikin yahudan ummiyun akwai jahilai marasa karatu la yalamu da kitaba su bar san littafin na Allah ba a taura ba san littafin ba su karanta shi ba gama gari ne su ba da ilimi illa amaniya ba abinda suka sani sai ƙarairayi malaman tafsir suka ce amaniya a nan a kazi ba ake nufi ba jam'i ne na omniya ba bori amaniya ai a kazi ba ai ba abinda suka sani ba san littafin Allah ba illa amaniya sai ƙarairayi a kazi ba talakwa hamiru a sa'ihi ƙarairayin da suka karɓa daga malamansu wato mana su ‘yan inna rududu ne kawai dama san ba su yi karatun ba so duk inda aka yi da su an ce ku yi nan to sai su yi nan aka ga dama gobe kuma sa sake cewa kai ba nan za ku yi ba ku yi nan kamar wasu raƙuma ta haka suke tafiya ana ta juya su kawai game da ake shishura ta maula daga nan zuwa can daga can zuwa nan taqalidul amma haka
shi yasa a sake girman da yake girman zunubi domin su za a haɗa musu zunubin su da zunubin da waɗanda suka ɓata wanda babbalai suka ainihin wato nuna ya fi da ba za a kuma haɗa wani nan wani zuwa ce domin a wanda ta gari ne ko dole mu zuwa ne kamar da ba ce to Allah ta ala sauri Allah ta ala ce ba wani yin gari da wani zuwa ne saba da aini azaba ta tabbata insanin azaba ya tabbata duk da ne zuwa ne saba waɗanda suke rubuta a don rubutu ko littafi abin da kita ba nan wanda suke rubuta wani abin rubutawa ko wani lokaci ya ake yin da hannayen su a yi mafitar da mai mafitar da mai nake da gare da gaurin su wannan ma kuma aikin malamai da yake a zamani wani sabbin da bayan farko kaka alƙur'ani suna ma iya canza wato wata aya daga rubuta su rubuta wani abu a madadinsa ana tsarin tsarin wato iya yin haka ana da tsarin wani da kuma an zama da zai alƙur'ani ba to ƙur'ani ta ga ya tsare shi yana da cikin motsa yana da cikin wato wannan abu Allah ya tsare wani al'umma da shi shi ne wannan ciwon tsare wani abin da musulunci domin duk da aka samu damar canza aya canza hukunci daga wannan zuwa wata a hankali da hankali to an canza addini ne to amma sai Allah ya sa alqur'ani ba a iya canza ko da ido ba an canza shi dole za a dawo shi sannan Allah ya sa sunna wata ke fasara alqur'ani ita ma ana tantance sahihiyar da wata ba sahihiya ba wani gidan ido da ba sahihi ko ba hadisai da ya rusu ba ta addini akwai wanda ya ce ya ce ya hadisi shi kada a cikin dubu ya ce ya ba a cikin duniya ne ba nuna musulmai ya ce amma ba da kan hadisi ya saka zaɓiro abin da suka yi da shi da irin kasa miliyoyin hadisi mara da kan dubbai dubban abubuwa a hadisai amma duka kowane aka bari da masai suka da hadisi da annabi sai bane Allah ya fitar da su kaga hadisai da suna nan sun daga a samun hadisi sama har yau har ƙarshen al'amari saboda Allah to amma su a lokacin su saboda Allah bai yi ba da ta kan wannan ainihin tsarewar ba sai ya sanya wato amma da tsare su kawai wato ba hana ya ma da masu masu kudu a yau da nisa abin da aka ba su amana su tsare da nisa to da masu amana su masu tsoron Allah ya ba da suka shige sai sai da amana da nisa ba Domingo, esta maestra anuncia un duelo, masu neman duniya masu neman abin da jin daɗin duniya sun yi saboda haka sai su bar su a yi musu musu ba. Kana ji kana ganin ba ta hanyar da za ka iya samun abu amma da zama a ce wani kakani. Kai sun ce a kawai ba za a kawai da wannan da soke da ta canza ba. To wannan da jini ya sa halin aka bata bai zaura da tsira an Allah ne kuma da ba ta suka suka musu wani su da yin wannan kuma suka canza addini kusan gaba da ya doya wanda da yin Allah ya kansa cikin misalin shi abin da ba su da ta ya fara misali irin wannan da ya taɓa ruwa a rumar da sa yace daga lokaci zuwa lokaci sukan yi taro na ƙasa da ƙasa ma'ana sai a kirawo wanda ke da wanda ke da wanda ke da kasashe daban-daban wanda suka kai ƙololuwa wajen wa manya ko malamai na addini na kirista sun zo su shawara su ce to zamani ya canza abubuwa sun juya don haka ya kamata sun kwa nune wato shugabanni ba na iya kira a kan wannan cewa tun da kone shi jagororin addini babu maslaha a ce misali hukunci a baya ci gaba da kasancewa a yadda yake a kasancewar zamani ya sa lokaci ya yi sakon bukata ta biyu saboda haka ku zauna a duba abin da ya kamata a musanya da shi ko irin wannan hukunci na da to an sha yin irin wannan da wani suka sassan da wasu abubuwa da Allah ya haramta suka halarta wasu abubuwa da babu su a cikin su shigo da shi haka suka juya a jini to irin wannan shi irin wannan to shi Allah ta Allah ya ce azaba ta tabbata wanda ke rubuta rubutu da abin da hannaye da ke kira shi ثم يقولون صنعت هذا من عند الله وان لك الله يريد ذلك شركه كما يقول اذا ما من kawai cewa mutane za su ai littafin Allah shi ma ma'ana sun tsaya a madadin Allah kenan wajen rubuta abin da suka ga dama a masu bambana wa Allah ya shi tafi da isa mana kare ba domin su rusari su masani wani amfani kan kaɗan na duniya da wannan canji da su kai na duniya wanda ya rubutu ne da ya kuma su wannan zai da su kuka da ne da wadata sun canza suka hannun suka zama a tsawon wa aka gafi sun canza a hanyar da ke ne madinaci a tsawon Allah ya santa a sama madinata wani da mace wanda suka yi aure to za a yi su wanda ke a shari'a wanda ne aka kama da wanda da ke za a masa wannan hukunci kamar suka canza suka canza kuma ya zo da kan sauran ya cewa wato abin da za su canza shi ne cewa idan waɗanda suke da matsayi kamar manya masu mulki ko da yayin su sun yi zina aka kama su a cikin wannan da zai yi rafi ke na sarki ba ko zan wani atari ba amma yan tattara ne ba wanda ya kawai ba abin da zai yi ba وأنا بدي أعرف والجهاد والنبي على الاستنجاد والنسوس والذي يذكر أهلي ولكم أهلي فتذكر أن قريبا هذا ما سمعت على التجارة من الأمل بالنسبة ولكننا عرفتنا الحقوق سلة هو نيابة عنها لمن تكون هذه الأمة تسعى ترجم لها التسعة da aka fi magana kisa wani abin da aka mara ne in an karka bayan ka a za ka murmure ka ci gaba da rayuwa amma kashewa ba da kisa da ta gushi kenan yanzu an soke an yi an soke maganar yadda mai mazinaci gaba da an soke abin da kawai za a yi kwaya da suka zauna suka canza suka ce in an kama mazinata in sun yi da aka kama nan da mace ba a ɗora ba a kan jaki ko wata dabba mata tana kallon gaba shi yana kallon ba bayan an bayan fuskokin su da shuni ko wani bakin da mun zaɓa na kunya a ya yi Allah da da su a gari a kunya ta su sana a musu ruwa da ta yi sa da su da ta haka da haka ba da wannan wadan sarki da bayan sarki da ɗan sarrafa kowa ya amasa wanda ta ko da wannan ba kuma an zo wajen haka ba za a yi ba ba za a yi ba wani sarki ba ya rika wani sarki ne da ba ta kama shi ke da ya ce to amma dai sun da ne ba da magana kisa a nan da za a yi cewa ta rika wani sun kura daga kisa kawai ko yawa ko da ba za a yi ba wani masu mulki da sauransu wani na jin ba da wani shi kansa wannan da aka ce a yi wa zama kowa da kowa da ba su da da wani kuma da sarai kama kansa ko kuma shi masarakin kansa da sauran ba ta mana waye ne masa kai ba za a yi ba amma dai za a samu wani gwani su sadaka da za a yi na kashe su a lokacin da aka bar wannan to shi ne suka ya haɗa amma wani lokaci an samu da mata sun zo an kama madinata su suka yi tsammanin an zo wani mata da suka maza a samu wani sassauci suka ce ko a a zuwa tambaye shi amma a sai da suka yi mutum da suka ce su an mutu sun hada da wasu wannan su da kuma da aka ba da mutum wani wanda yake a kansa wanda ba kisa ba ne da koyar da amma in ba da ba da wasu ku yi zaka kan koyar da to da aka je ya kafa daula ta addini kuma aka biyo shi garin madina aka ce za a halaka ne to kuka zo wuri na me ya kasara a cikin littafin in za ku kuwa sauran da aka hada suka yi kayan kasuwa a yi kunya kasuwa a yi a yi kasuwa da ba masu bola da ke karya da ba a gani a je a kawo kasuwa sannan ya kawo kasuwa aka zo ana karantawa a gaban jama'a da ma'a da sallallahu alaihi wasallam wani shi a garin suriya sai dora hannunsa akan awar da ta yi mutum dole kunya ka sai ka sai haka gefe nan so da shi shi na biji har yake su koya wani a kare matar wai wai wai zai kare su da biya shi ne dai aka mai da hankali a kansa kaga in ba kwantar da shi kaga an samu wani duka aka gefe su wannan yana da bisa abubuwan da ba su ji daɗin su ba kuma za a samu zai saurari ba su ce su ba to ana suke su kullum su zo da wannan ba kuma ba wanda hatta wannan sani da suka zo da ke da yanzu ba ne a wurin Allah kuma tarihi ne da ya jawo cikin Allah amma turawa na muke mallaka ai ba su da mana a kasashen guda biyu a kuma da su da wani kai ma ko ba da wani da ya zo a tsarin da suke da jagoranta na kafin na duniya a yau ai bai ma kai ba su ma amince a yau wani na ci irin wannan a tare da su a guda da ba ko yanzu a gudu su zama a yau su wani ba a yau ba da su sawa a yau namiji ko mace wanda ya shekara goma sha takwas zuwa sama ina ga haka ne ya fara da azubo kuma ya zama yana yakin kansa da amincewar da ya kasa to yana da yanci ne na ya haka da masa ce saboda haka tun da dai bari da ya fara abin ko bai kasa sakowa ba bai wani abu wanda yake na laifi ba shi kenan ba za a sauran abu ba ba laifi ba in mace za ta yi kawai su amma an mata ta sasa ta wani ne ya kai ya cewa da shi ta hana masa bayanan abin da ya biya masa bukata wannan ko kuma aka samu misali da ba ya tare da ya ce ko duk wani abubuwan suka ce shi ne kawai za a yi domin shi ma ku ce a yau ne na ku tsari ko ba ka amma da ba da tunai ko kanta ba zai yi ba ne ko da ake na shi ya zama ne ma aka ne guda ma ka aka tsaro da rayuwa kuma ka aka yi su da ba kuma su nan suke tattala a yau da suna ganin sun samu dama tun da an zo da hannun da ba a hukunci saboda ka ba su a don su da ba da ba ba ba ba a yau to kauci yana da zuwa ba ga daga nan a cikin ba su ba a kai an ce duniya ya rage ta amma ba a ƙarƙashin to kowanne da kada da kowace kan masu da kana na ƙarƙashi a ba kiyaye وهذا هو الذي يجب معقولا سورة الكرم وإنه منسوخ السنة أصابيس الصعبان بعد سورة ما يجب يقول يوم يقول اليهود من هذا أجرم من المسلمين في وقت الحاج كما جاء بالكذا وتوم ولم تؤت كنت يهودا وسلم إنتهى كنت سؤال وتوم يوجد تسجيل ما بعضهم أي من اتقى أثار من يبايع يوجد يوجد قبل تكشي ما يوجد لا مصر تسجيل الناس في مسلمة أو مسلمان أقول لك أني وأن الكيد يكير في الأوليس يترك مساء أرعين بسنا أبي كما أتبع بسنا يكير أبي كذا سيكي ولما يسي أي هل واحد ما أكيمات gurbatattu da cikin mutane da suke yin irin hannu dukkan su Allah ya dace da su da yi da su hukunci irin na waɗannan Yahudawa akwai wanda da yawa da kuma wasu sababbin addinai a ƙasar Indiya shekarun baya kuma shekara kusan ɗari da arba'in ko sahari ai da wani mutum shi Mirza Muhammad Al-Ghulam Al-Qadiyan wanda ya da'awar ana yi masa wahayi har ma ya asasa addinin da ake cewa al'adun amaliya ko hajiya ne da ke tura miki mallaka cikin gida munafikai mabarnata masu yakan addini suna mulki a lokacin da suka zo ya nuna ma suka ba shi kame har ma ya zama cibiyar addini ko marubarsa birnin landan ne ba tun da wani tsoro abin ya tafi abin da ya yi da cikin su da kafin duk wanda ya yi cewa sa'ayi wani misali wahayi ba san mu da wannan wasu kuma da su yi da su da haka su ke su wanda ya yi su kare an sabon musu da wani abu da shi wannan littafin Allah ne ba amma dai ya yi da bid'a wannan kuma da cikin jarumin kana gwargwadon girman bid'a da yake kira da gwargwadon waɗanda suka bi shi a kanta za a tare da shi a ranar lafiya مثلا مثلا سيء عدد القاعدة مثلها ومثل من عمل بها كذلك هذا الذي يرد إلى رجوع الشر والشيء بتتخيل الناس إلى كسر الشيء وكسر الفاسد يرد وذلك سيدعى أبو وعديوة وأني يرد على أشهر بعد ونرد على سيدي أبو وعديوة يرد على أبو وعديوة كون malamin babba a wannan fannin na zuwa da shi al'adama da gobe masu aka macewa su ne alima ya yi shi ta yi aminta masu wani abu ya yi masu yi mutane da ne wani da ta yi shi abin nan shan su na aiki ko ba ta yi abubuwa da yi wa a cikin wannan littafin ya haɗa abubuwa da suka wasu da wasu da su wasu da su da yawa da kuma a sani na akwai zanen kasa na akwai da kuma shanin saurari abubuwa da ne a ɗaukakunsa a babbar lissafi da ya san wannan daga kuma ya ke ya wani shi a haka bayan da mutum ya fi suna ala ka sani wa wani da ya ma da kala da ne a wata da ta fara wani su saboda a tana kan su faru ta wa wani da ya ma da su yi kuma a wata da ta fara da ne su sakamakon abin da ke tattali da dukiya mina da sha wato na rashawa ainihin gida ne hakan ne duk wanda ke kira gida ya rubuta ko ya haɗa da kansa bayan an gaskiya kuma ya yi ne amma zai amfani da gurɓacewar al'umma ya ce shi ma ba zai yi amfani da wata da ba a cikin kansa da kan sa wannan duka a bada da kwakwakwakwai su da da abin da suke haɗa da mutane suna sa haka ne wanda suke yawa da abuwanni suna duba suna wani abubuwa na fasali na ne suna daga cikin wani ya yi ne ya sun kara wasan addini ba amma duk da sun rike wasu abubuwa na wata da wata ya samu al'umma da ba da wani jagoranci da ke bada addini na da ake kuma al'umma ko ba ta da ba ta da waɗannan ayi ayi ba ta da kasuwan kudu na ne wurin zaman ko ba ta yana da kare shi yana da wannan abu ne kamata a kama shi kawai a rufe da kyakkyawan tsaye an da yi ko da yi ba an tsara an da zai kira yayi daga waje har sai ya yi wani ya yi sosai kuma a tsakiyar da su an yi tsammanin ya yi da kuna a yi a kake to amma haka ake yi ba da to a da suka samu a wannan makarin da kasuwa ya tasu to Allah ya ce azaba ta tabbata a gare ni da abin da suka samu abin da suka rubuta da abin da suka samu da duka da aka kada mutum ya kuskura ya ce zai mayar da wato harkar addini da karkatar da lamarin addini da kamaciya wata hanyar samun wani abin duniya ko a tafiya irin ta sunna kar mutum ya yarda ko ya tsada da rabi don sa rai ya karɓi wani abu na saɓani tsakanin al'umma wanda yake ci gaba da samun wani tagomashi na jagoranci ko wani abu na abin duniya mutum ya yi kansa duniya ba kuma ba ce an zo ne a tsarki mu na kuma za a kasa a yi a wuce wajen jin ya kasa mai kuma kawo da su kuma da duka da kuma mutum da sha ma'a da shi wani ciyayi Allah ya kasa وقالوا لن تمسنا
تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
Allah madaukakin sarki yace wa qalu kuma su yahudawa sun ce lamma au'adahum an-nabiyyun na lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu gargadi kan cewa wannan juya baya a barin gaskiya da suke yi da munafinci da kirkirar karare da suke yi abin zai kai su ga shiga wuta suka ce a lanta masanan nar ai mu wuta ba za ta taba mu ba illa ayyaman ma'duda sai kwanaki yan kadan aban ababen kirgawa kalilatan yan kadan 40 yawman ya kwana 40 ne kadai za su kone in ji su muddata ibadati abaihim wal ijila summa tazur tsawon kwanakin da kakanninsu suka bautawa dan maraki wanda aka ambata a baya to daga nan kawai sai azabar ta wuce shi ne a shakiyanci da wasu yahudawa suka ce to sai me zai faru suka ce eh sai ku musulmai kuma sai ku zo ku shiga manzo Allah sama ya ce ƙarya kuke yi walakantattu ku kau daga nan to wannan ko wannan maganar yanzu misali sai ga akwai nau'i wato na jafa'i da rashin hankali wallahi mutum in ya san menene jahannama ya sama ya jahannama aka ce akwai wani abu da zai kai shi wutar jahannama ya zauna cikin ta tsawon kwana arba'in wallahi mutum ba zai yadda da abin ba jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa na rukum hazihi allati yuqidu alaiha ibn adama juz'un min sittatin wa juz'un min sab'ina juz'an min nar jahannam yace wutar dan wutar duniyar nan da ake hurawa ayi bukatu da ita kashi ɗaya ne cikin kashi saba'in daga wutar jahannam sajid da subai suka ce ayar sun zaba ina halaka biya ai ko ita kaɗai ma aka ƙona mutum ko za a ƙona mutum ai ta isa sai ce to inna ha fuddilat alaiha bi tis'in wa sittina juz'an kulluha mislu harriha wato yace an fifita wutar jahannam akan wannan ta duniya da wato kashi 69 kowane kashi kaman zafinta ne yanzu wannan misali kwana arba'in mutum yana ciki ba zai mutu ba banda sauran masifin da ke ciki in mutum ya san abin da zai kai shi wannan ai ba zai yi ba to amma da suke faɗa kenan saboda isgilanci ne da shakiyanci kawai ulka ce musu attakhastum inda lahi adam ko riki wani alkawari ne misaqan minhu bizalika Allah ya muku alkawarin haka ne akwai inda aka yi wani sainin ɗin alkawari tsakaninku da Allah cewa eh shi kenan shi ba yahuda duk kafirci duk zalunci duk barna da ya a duniya kawai iya kwana arba'in zai a wuta shi kenan ya fita ko ba za su dawama ba Allah dai ta'ala kan cewa innal ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nar jahannam khalidina fiha to wanda suka kafirta daga ahlul kitab yahudu da nasara da mushrikai sauran arna ko wadanne yace a wutar jahannama suke har abada su zo ka ce kwana 40 to ta zance Allah shine gaskiya yace kuna da alƙawari a wurin Allah falan yukhlifa Allahu adu inda kuna da alƙawari a wurin Allah to Allah ba zai saba alƙawarin sa ba dan shi ya daukan muku alƙawari cewa yan kwanaki kadan kwana 40 kadai za ku yi a wuta wannan alƙawarin sa ba zai saba ba to amma ayi la ahada lakum inda Allah ta'ala bi zalika ba ku da wani alƙawari gun Allah da wannan am taquluna ala Allah ma la ta'lamu kawai dai am din bi ma'ana balli am da take zuwa ba ta istifhami bane ba ta idrabi ne yawa kawai dai kuna fadin abinda baku sani ba ba ku da hujja akai ba ilimi ba hujja kuke jingina wa Allah kuma dukkan mai addini da salo na son zuciya yana da irin wannan a dinga cika baki ana faɗin kaza wallahi in kana karanta littattafai da yan bid'a musulmai yan bid'a da irin cika baki da za ga suna ta yi mu matsayin mu a wurin Allah ya kai kaza da kaza da kaza matsayin ka abin sai ba ka mamaki kaga cewa manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu a gare shi yana magana akan sha'anin da Allah ta'ala ya masa yana yi da magana ta tamadi'un da sanin girman Allah da wani abu na ainihin kankan da kai ga Allah amma cika baki suke kawai gadan-gada suna faɗin abu matsayinmu a wurin Allah kaza ne in mun so haka za ka yi ta gani to amma sai a ce to ta wace kafa kuka sani wani sai a ce wani ya ce ma Allah ya masa alƙawari na karanta wani wani littafi wai Allah ya masa alƙawari Allah ya bashi kai Allah ya bashi cewa wanda ya ganshi da wanda ya ga wanda ya ganshi har sai an kai ɗabaka bakwai duka ba za su shiga ba za su ga wuta ba to waye yazo ya gaya masa daga wurin Allah malaka jibril ne yazo in ya faɗi wannan to ya zama manya manya daga daga aimatul kufr ko malaka jibril ne ko mafarki yayi yaushe mafarki ya zama hanyar da mutum zai san irin wannan abuwa ya faɗe su me yasa wato manyan bayan Allah babu wanda ya faɗa cikin sahabbai ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa bai faɗi wannan ba da ganin mutum kawai to irin wannan abubuwan suna nan da yawa da yawa da yawa to amma duk wanda yazo da wata magana ba kuwa wanda ba ta da tushe sai a ce masa Allah ne maka alƙawarin wannan ko ta ina ka samu wannan magana a tsaya babu wannan saboda ba wanda Allah zai masa alƙawari kowa daga lokacin da Allah ya kwa annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ran tashin kiyama kawai tsanin sa kawai zuwa ga Allah ta wajen riko da addini da tsira a lahira ya bi karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya imani ya alqur'ani ya bi shari'a kur amma wani duk zagaye zagaye babu mutum ya ce zuciyarsa ta gangaro masa da kaza zuciyar sai dai zuciyar shedan amma dai in dai zuciya ta kirkice to sai da a karanta littafin Allah a fahimta a karanta suna manzo Allah a fahimta kuma ba kai kadai ne akan wannan hanya ba dama can kawai katar magabata suna kai kane la'iya ba ka ba mutum sai ce kana faɗin abin da ka ga dama ne na jahilci kawai kana dangana wa Allah bala Allah ta'ala ya ce ba haka bane ba haka bane da kuke cewa wuta ba za ta ba ku ba sai yan kwanaki kadan ba haka bane tamassukumun nar wa tukhalladuna fiha wuta za ta shafe ku kuma za ma ku dawama a cikinta saboda abinda dalilai na alkur'ani suka tabbatar kenan man kasaba sayyi'atan duk ma wanda ya tattali mummunan aiki shirkan kafirci wa hada bihi khadi'atu kuma zanubin sa ya kewaye shi eh khadi'atu karatin wato da ifradi a wata qira'ar da jam'i khadi'atu wa hada bihi khadi'atu zanubin sa ya kewaye shi ko zanuban suka kewaye shi a istawlat alayhi wa adaqat bihi min kulli janib zanaba suka kewaye shi suka yi raje shi ta ko'ina bi an mata mushrikan wato ya mutu yana kafiri saboda wanda ya mutu yana kafiri ya mutu da cikakkun zanabai saboda shi kafiri ba zai zazzabi akan kare masa wasu zanabai ba bakin ciki ba zai same shi akan kare masa ba ba zai wata ibada akan kare masa ba ko bai musulunta ba balle a share masa zanubinsa ba ba shi zunubansa kullum ko ba tuba yake maballantana a karɓa masa kuma inda zai ce ya tuba ma in ba musulunta ya ba Allah ba zai karɓa ba saboda haka daga ran da ya zama baligi aka feke masa alƙalami har zuwa ran da zai mutu duk ibadar da bai yi ba za a kama shi da rashin yinta duk zunubin da ya aikata za a ɗora masa zunubin yana nan zalunci da ya tsakaninsa da mutane da komai zunuban liyamilu auzarahum kamilatan yawmal qiyamah eh zanaban su cikakke su ce saboda haka kafiri shi kololuwar zanabe gaba daya bai da kuma lada ko daya saboda tunda babu imani ba inda wani lada zai kama da kafiri zai yi wani abu na jin kai na tausayi kamar ciyarwa akai suna bayarwa ko su bada dukiya su tausaya su yi jin kai wani ma sai ga kafirin ne ya yi wani abu na jin kai fiye da wasu musulman da yawa abin da suke yi to amma saboda kasancewarsa kafiri ba imani Allah ba zai saka masa a lahira ba sai dai a duniya maza Allah su suna ce za a saka masa a duniya sai a ƙara masa arziki ko a ƙara masa lafiya ko a bashi wani aure ko wani abu dai ɗan taɓi ɗan kaɗan da zai yi a duniya shi kenan tunda baya da rabo a lahira amma mumini shi Allah zai sa masa albarka a rayuwarsa sannan ya bashi sakamako mai kyau a lahira saboda haka kafiri zai zo da zanibinsa ne kammalalle cikakke an yi wani mutum wai shi abdullahi bin jur'an kafin bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mai dukiya sosai kuma mai tausayi to yana ciyar da dukiya ya sa a soke raƙuma ya sa a girka abinci wato musamman lokacin da ake matsalar abinci yana ciyar da mutane akai akai to har ma saboda abin da yayi din sahabbai sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zai wato abin nan da Abdullahi dan Jud'an yayi zai amfane shi ranar lahira saboda ya taimaka wa jama'a ya taimaka wa jama'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina a innahu lam yaqul yawman min ad-dari rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din bai taba cewa ubangiji ka gafarta min zunubi na ranar sakamako ba ma'ana bai tuba ya musulunta ba saboda haka duk wanda bai musulunta ba ranar lahira bai da lada sai tarin zanibi ga baki ɗan zanibin da ya zai zo da shi saboda haka ya ce fa'ula'ika waɗannan ashabin nar su ne ‘yan wuta ma'abuta wutar jahannama hom fi ha khalidun su marzawama ne a cikinta saboda ba maganar kwanaki kaɗan ba ko makonni ko watanni ko shekaru har abada ne Allah ne kaɗai ya same ne har abada bai da iyaka saboda haka wato makomar duk wanda ya kafirta ya kafirce wa Allah da manzansa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin ingantaccen hadisi duk wanda ya rayu daga sanda Allah ya aiko ne har zuwa alkiyama ya samu labarin Allah ya aiko ne in bai yi imani da ni ba to zai zama dan wutar jahannama har abada shine dalilai qad'iyya dalilai na yankan shakku na alqur'ani da hadisi duk abin da ijma'i duka abin suka tabbatar kenan saboda haka kamar da muka ambata jiya wasu ma da suke anin cewa eh to ai wanda ya riko da wani addini da yake da asali daga sama kaza kaza kaza yana dan damar babu a kasar misra shekarun baya da yake an shakiyanci ba dan kadan ba an shakiyanci ba dan kadan ba da isgilanci wai suka yi wani abu na wasa da addini wai zamalatul adiyan kawancan addinai suka ce addinai guda uku nan da ake la'akari da su ya kamata a samu wata mahaɗa a haɗu misali saboda duka ainihin kowa Allah yake nufi ko addini ne na Allah kowa saboda haka musulunci yahudanci kiristanci amma suka tsara yadda za a gudanar da ibada tare amma dai duk malamai na gaskiya sun kafirta su a lokacin suka ce duk wanda ya shiga wannan harka ya zama kafiri domin Allah ta'ala cewa inna dina inda Allah islam man yabtani garar islam dina falan yuqbala minhu wa fil akhirati min al khasirin ya bayyana kafircin yahudu da nasara da rashin rabon su a lahira to wani ya jawo su zuwa musulunci ko ya ja musulunci zuwa gare su ai wannan karyata waɗannan nasoshin ne wasa ne da addini to duk waɗannan abubuwan bata ne Allah ya ƙara mana shirya Allah ta'ala ce walladina amanu wa amilus salihat kuma waɗanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka imani shine musulunta abi alqur'ani abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi riko da musulunci a ajiye duka wata aqida yahudanci da ko menene in abin yayi tasiri a lokacin zamanin kafin zuwa musulunci zuwa musulunci shikenan amma dai bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani mutum da zai tsira sai wanda ya imani bisa tsari da manzo Allah sa sama yazo da shi ya musulunta kuma ya kyawawan ayyuka su sallah azumi da sauransu yadda annabi sa sama yazo da shi yace to waɗannan kam ulaika waɗannan ashabul janna sune yan aljanna hum fiha khalidun kuma su magawama ne a cikin ta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan wannan tafarki na musulunci da imani da kuma istiqama ya tsare mu daga dukkanin hanyoyi da tafarkai na shedan da kuma rundunar shedan yahudawan da sauran yan barandansu waɗanda suke amfani da salo daban-daban hanyoyi daban-daban na batar da al'umma da ainihin kautar da ita barin hanya har ma da hanyoyi irin na yan bid'a waɗanda suke tsiwar raba mutane da ainihin hanyar manzo sallallahu alaihi wasallama domin mutane su bi hanyoyi waɗansu mutane daban muna roƙon Allah ta'ala ya haskaka zukatanmu da hasken shari'a لا يدعتدم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا نسألك اللهم عيشة هنية وموتة سوية وولدا غير محسن ولا خالد ونعوذ بك اللهم من الكفر والفقر وعذاب القبر ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين